شكل الأمر هناك أنا لا يبيت إنه ويحرم مأمور به إذا ورن وكم من شر الشريف لم يؤن وآجل للمهذور قبل أن فإذا أجل خسران مع إرمانه فإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرقه فذو فساد وخلل وموسى مدعي ليس يضمنه بعد اتفاقه التي هي أحسن وأل تجيب الكل في الأمور بالجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تؤتي الهموم أو سياق النهي كذاك من كذاك من مالك في دار معا كل الأموم يا أهي فاسمع آية تقدما وتكريما ومثله لم يخرج إذ يباح وفهمه ليس رشد ما يباح ولا يتم الحكم حتى تجمعي كل الشروط والمواد تنتهي وما أتى بما عليه من أمل قد استحق غدره على الأمل وكل حكم دائر مع الذي وهي التي قد أوجبت للشرعة وكل شرط لازم للعاهد بالبيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو أخذه فباطلات فعلما بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله والقرك معمول به al'ada a bar aiki da ita ce wato wannan zai wace wata ƙa'ida ce ta malaman hadisi da ke kira al'adatu muhakkamatu ita al'ada wato a bar aiki da ita ne shi ne ma'anar al'adatu muhakkamatu al'ada a bar aiki da ita ce shi ne abin da ake kira da wato ainihin al'umma idza warada hukumin min ash-shar'i shari'i in dai hukunci na shari'a yazo na shari'a madaukakiya yazo lam yahdi ba da ya bayyana shi ba to sai ai aiki da al'ada a wannan guri wato misali aure aure musulunci ya zo da cewa ai aure kuma ga inda za a ba su saki ga inda za a abin nan amma kowane irin mutane akwai irin yadda suke wato gudanar da lamarin auren nasu irin sigar yadda ake yin biki to duk irin wannan nau'i na al'adar mutane in dai ba shari'a ce ta zo ce wannan abin da suke haramun bane to al'adatu muhakkama al'ada a bar aiki da shi ina ba ta gani kamar yadda in ka ga yarinya tana so to shikenan kakan je ne maimakon ka je wajen mahaifinka da ce kana so sai ka je su gaya wa iyayenka ko sai su su tashi su je su yi magana da iyayenka wanda wannan al'adar bahaushe ya fi girmamawa ya fi kuma nuna cewa da gaske ake sabanin kai ka je da kanka duk da cewa ya halaka da je ka yi mawaya kan naka amma kaka ce to dan me yasa zan ce sai na je na ga iyaye na ai wannan wani bid'a ce ba wani ne bid'a al'adatu muhakkamatu ai ba ai ba da shari'a tace in ka tura iyayen naka kuma kai daidai ba ba haka ba to sai zaka irin wannan da ana aiki da al'ada ina ba san gani kamar yadda an yi umarni da ai farin ciki ranar idi to idin nan farin cikin nan da duk abin da yake bai saba wa Allah ba in dai nau'i ne da al'adar mutane su gudanar da shi na farin cikin su to shi ma al'adar mu haka ya shiga cikin waɗannan kamar mu in an dawo daga idi za a tsaya sarki zai zo da hakimai da tawaga ana shigewa ana kada wa sarki tambura irin yadda ake shi wasu farko ana ana abdul anta abdul lasta kabbar ana abdul anta abdul lasta kabbar wani su suna ne wani suna ne kamar yadda ya zo a cikin ibn mada wanda ya kasa bai ga wata jawa al'umma ke cewa duk wani abin kiyar wani maza Allah na ga kuna yin sura na idi sai dai ba kuna kida ba kun kuna wannan ba to shi ne to irin wannan tsarin muka ga al'adar ba wace ya zama cewa duk sanda aka taso ranar idi sarki zai shigo ta gari ya gaisa da al'umma suna farin ciki suna gaida da shugabansu shi ma yana ganin al'umma suna ilimin musu jira ana shigewa cikin tsari ba tare da wani abu da ya saba shari'a ba to wannan al'adar mu aka masu ko za ka yi kasu ya farin ciki da wannan a gani ko irin da za a ɗibi yara a ce ku je ku gaida kawunku ku gaida waye ku gaida waye ku gaida waye sai a ranar sallah wannan dai al'ada ce ta farin ciki ga kuma a yi sabon ɗinki ma ko a yi sabon ɗinki kuma a yi wani tuwo ma da za a dafa saboda kowa ma ita ya zama an ci ana ta murna ana ta waye da shauransu to wannan ba za a ci kinanar su ba ina waye da shauransu wannan ai kinanar su ne ke kan wannan ba don haka al'adatu muhakkamatu kisa sanin al'adar mutane ko yana taimakawa ga mai ba da fitawa da kuma alƙali da kai kanka malami in baka san al'adar mutane ba kar ka ce za ka ba su fatawa ko kuma alƙali ce zai yanke hukunci saboda bambantar al'adun mutane yanzu ga misali da alƙali za a je kotu ana rigima tsakanin miji da mata a wajen ana kawo hukuma wajensa me ya faru sai ta ce wata atamfa ce ko wani ɗan kunya ne ko wani rugurugu sai mijin ya ce wanda rugurugun nasa ne sai ita matar ta ce nasa ne to yanzu ya za a yi babu shaida kuma a ɗaki ɗaya suke waje ɗaya suka fito ba za ta to a ɗakin wa aka gani ba ko a hannun wa yake duk kalwar babu shaida da wannan to yanzu al'ada ta yi wa matar shaida cewa ɗan kunna waye yake sawa a al'adar bahaushe a akwai wasa da kunna masu mara rodi a nuna amma a wajen bahaushe ɗan kunna na waye na mace ne sai a cikin kyakkyan samu shaida ta rufe tana rufe ta ce ba na tsawon ya ce ya ba amma inda ba rori ne to kaga shi kunce zai ba mata ce ko ko kuma za a ce ana rigima sai ya zo da wata hula ta ce hula ta ce a hula ta ce al'adar bahaushe ya ce ta hula ya ce shi kenan a rada ta masa shaida sai a tabbatar cewa ta sace sai ya rantse sai a bashi kawai kuma in kuma abin da zai cutar ne tsakanin su baki daya to wannan ya za a yi sai a raba shi a yi tsakanin su kamar me zai cutar tsakanin su kamar su wani sifa ne dan barira wanda za a yi wanka da shi a ga mace za ta iya sawa namiji zai iya sawa ko za ta iya amfani ko wata waya hamsa ce ta ce wata waya ta wace iman shi ta sace ko ba za ka je a ciki ba ban za a duba kai dai gashi haka take da sabuwa kaga kowa ina iya mallaka to kaga wannan ba wanda al'ada ce wa shaida cewa na wannan ne ba na wannan ba domin a al'ada kowa yana mallaka irin wannan to ko kuma misali yanzu mu kamar nan a Kano idan mutum ya je sai sun ko misali ko lemo kwalba sai ya sha ina sha sai ya sa kwalbar a cikin motarsa ko a ana wannan zai ne sai ne kace shi wani kwalba sha ba ya kashe a ai barba ta ce in sai da bayan barba ta siya sai ce a ai shi ruwan da ke maka ne in da kace nawa ake sai wani lemo yace maka naira dari ai shi ina nufin ruwan kawai shi ne naira dari ban da barba sai aka je rigima sai wasu ba zuwa alƙali to alƙali mai zai ce sai ce to a al'ada yaya al'amarin yake idan aka sai wato lemo ko nan mutanen Kano har barbar aka siya ko ko a ruwan aka siya me za a ce ya ce ruwa aka siya to kaga al'ada ce mashi da don haka sai kamar bar ba bai amma a saudiya ba haka ne shi in gaskiya akwai ba gaskiya to kaga shi a saudiya ne in gaskiya in yace ba ni barbar sai ka ce a dama na siye ne man yadda zuwa ka zanga ya barbar da man sai da haka in yace sai ka bashi da za a je kotu sai a tabbatar da kwalbar zanta to kaga shi hukuncin saudiya ba shi za ka lokacin hukunci da shi a Nigeria ba ba kuma fatawar Saudiya za ta ɗauko kai fatawar fatawar Nigeria fatawar duk abin da ko'ina su yau ko'ina ba shi sa ganin kamar shi Usman shi Allah ya san da ai suke tasiri an dai take su amma sun fi mana yadda wanda da rago da suka take shigowa da fitowi da wasu gurare to suka san suka san kasar mu suka san irin wata al'ada ta Bahaushe da ta kasar Hausa ma baki daya kuma mai da shi Allah ya shi Usman a cikin littafin da shi su ma gani a yi bayanin irin wannan sirrin sirrin nasu muhammad shi hamu da waye kaga dai wannan bai zama ga abubuwa ne sai da abin a kusa an kuma wani an ba shi su masu zaga da shehu shewa shi shehu usman ya yi waɗannan bayanai zai haka wannan shi ne abin da ake da al'adatu wato ainihin muhakkama sun kenan to akwai dai bayanai da yawa akwai abubuwa ma da littafin da guda ma asar rukursi eh a shari'a asar rukursi tasirin shi ko a shari'a littafin da guda eh fitta shari'i islami asar rukursi fitta shari'i islami to babu lokaci za ta bayani amma akwai duk abubuwa da malamai su gina su akan ainihin alkurfu wanda alkurfu din nan abin aiki da shi ne kuma ko ma da ma misali a irin abin da zai zo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku bi iyayenku kawai haka Allah ce wani ruwa da gani sai insani to iyayen ran su iyayen ran iyayen ran su sau nan to kowanne na mutane irin al'adar abin da yake shine biyayya ga iyaye to su yi wannan shi kenan shine ma'arufin ne shine kufurin da a kasar Hausa namiji ana nuna masa yadda zai biyayya ga ubansa shine da safa a cikin shi gona ko ya je ga mahaifinsa noma in za a ɗauko abinci a aiko shi karbo a gida ya haka ya ebo ruwa ya kai gidan mahaifinsa ba za a samu yaro ina zaune ubansa yana ebo ruwa ba ko yana cin gona shi na shi na wani a'a zai ke mahaifinsa aiki noma ne girbi ne ɗauko abinci da sauran ayyuka na gida shi sai ya zama yana ce mahaifinsa haka da zafi ya sama ta ita kuma tana gida tana taya mahaifiyarta girki ne da sauran wanke-wanke shara yi wa kannanta abin nan to kaga ce umarnin na Allah cewa ruwa ne insani to wannan mu a gurin shi ne insani kada ce ina ne aka ce zai kada ko mai ruwa ina ne aka ce yana cewa ta ce ta ce kuma ta ce girki ina ne aka ce ta shara wannan ina da al'adatu muhakkamatu shine ki bayyana insanin nan in ba ku al'adatu a'a duk sanda uba zai fita sun kuya ya hau baya ka goya shi ka fita daga ka kashe da zai je shine al'adatu to shine insanin da Allah yake wani ruwa ne kuma kuma ba wannan ba to ba kai biyayya da mahaifin ba ba kai insanin da ake nufi ba ina sanar da cewa to kowa irin biyayya sa ga mahaifin sa bambanta daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan wata kabila sai ga mu irin yadda muke wa iyayen namu wanda shi muka dauka shine biyayya can kuma wani guri sai ga ba haka ainihin ainihin ba haka wani guri kuma zai ga cewa iyayen sai dai ya yi masu kuma da aikin su to da shauran irin waɗannan abubuwa to sai da haka duk abin da ya shi ya zama kamar a zaman aure Allah sai wa ashuru hunna bil ma'ruf kawai ku zama tafiya da su da ma'ruf to al'adar bahaushe sai mijin ka je mata za ta kawo abinci da waye da shauran suka bata ita kuma ita ce za ta tuka ta bata ita za ta wanke wanke ita za ta yi shara ita za ta gyara maka wajen kwanciya ita za ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza da shauransu kai kuma za ka je ka nemo duk abin da ake nema a gida kai za ka kawo to ba wani zai ce ina aka ce masu ta yi girki domin ta girki ina aka ce ta yi ma shara wa aka ce ta ma shimfiɗa sai ka ce wa ashiru hunna bil ma'rufi al ma'ruf wa ashiru ma'ashara din bil ma'rufi shine al-urfu da ai ma'ruf kenan bil ma'ruf kenan to mu kuwa al'adar Bahaushe kyakkyawan zama tsakanin miji da mata shi ne mace ke wa mijinta wannan shi kuma mijinta ke mata wannan an gani saboda haka shi kenan shi ne marufu kamar yadda ka yanzu magani ka gani kai ta yi girki ba ta ta wasu amma ta yi girki kai kuma ta maka ta zuba maka ruwa a buta ta jama ruwan wanka dan me kake kuma ta maka ne kai ma kamar kai ka ba ta lafiya ka so masa magani ka ga ba ba ba ba shari'a shi ta dora maka kace mata kamar magani ba ana kawo kati to wannan kati ne kuma da Allah to shi kenan suka je ka kawo mai kwanci ba shi wata jiwa gida ba a rubuto mata kwanto ne dan nan ne ga kawai ne da shi ba kai ba kai ba tsora maka ba amma kuma ma'arufu ne al'adar mu maganin ma haka ne da za a zo ga mahaifin da ka in nan da ya rubuta suka tashi a ina mutum ko su ma kuma sun karba sai za a yi gawa ya ce ka su kuma ruhu ne inda shi ya tsora maka ba amma ma'arufu ne sai ka al'adatu muhakkamatu duk wani daga cikin wato ainihin abin da kira sa al'adatu muhakkamatu din kenan to duk na kai wannan kaga ba za a zo a ce ina ina na su ina su wannan ka'idodi ne wanda an gina hukunce hukunce da yawa a nasarar mutum ya rufin jiya ko وعاجل المأذون قبل آله eh kuma ma ina sanar da zumunci shi ma irin da yadda zai yake a bada yaro ko kar a kai ka kaji ka kai da ka kai da wani gogonka ko ka kai da waye da shawarsu duk wani al'ada shawarsu Allah ne da yake cewa wal arham ko ko wal arham واتقوا الله الذي استطعتم به والارحام to ka gani a ce kaga wato ku sada zumunci kan mun zumunci to shi ba hausa ya dauka sada zumunci ne ya kwashi ƴaƴansa ƴaƴansa ko wata juma'a ya musu wanka ya hada su dan kansu ko yaro je a kai su dina a gidanka su dawo da sallah ma a kai su sallah karama sallah babba duk ina daukar sa wannan a matsayin sada zumunci ne to shikenan shi ne sada zumunci a wajen ba hausa al'adun haka wasu yana al'adun ba wasu da al'adun mutum har ma kashi a kai wani abu yanzu ne kuma da mutane ce zan a shaitan ne da kula fakara da kuma ya zama in kai an kawo su zuciya kamar ya kawo ka wani abu shi ma kuma yana ganin yan kai zai ce kwaɗayi ne sai dai an kama kuma suka aka tabbatar da waɗannan abubuwa idan al'adun namu na kyakkyawan al'adun na hausawa na iyayenmu da ke zama na gwada su kuma yanzu.
معاجل المعذور قبل آله mu'adil da ma'azuri mutumin da ya gaggoto abin da yake an haramta shi abin da aka hana gabara alibi gabanin lokacinsa قد باء sai ka ba a wannan ya koma da taɗewa ta girma ta da بالغفران haramta masa wannan abun ma wannan wata ka'ida ce da ake kira manista ajala shay wa nista ajala shay a kamar awanihi uki ba bi hirmani ina ka'ida manista ajala shay an kamar awanihi uki ba bi hirmani duk wanda ya gaggauto wani abu gabanin wato lokacin abun yayi to ka'idar ta kira ta shari'a a hana masa abin a hana masa abin eh sai a haramta masa a hana masa shi asalin wannan shi ne manzara sallama yake cewa man sharibu da hamar fil duniya la sharibu fil akhirah duk wanda ya sha giya a duniya ba zai sha ta a lahira ba. duk wanda ya dora sababin alhariri a duniya ba zai dora shi a lahira ba saboda me saboda ya yi istijabi shi kamar da rani ya gaggauta abu gabanin zuwa sa in kana son shan giya ku bari giya kuma wata za mu sha nan amma a can za a sha ana irin za a sha duk wani haka wanda yake shi ba za a gaggauta gabanin lokacin yayi lokacin da za mu sha din yake shi ba za a sha a nan to ba zai sha a can ba kamar inda ya ci babin alhariri in ka hakura a ranar jin da za ku sa in ka gaggauta a nan to ba za ka yi ba za a yi ainihin ba za ka ɗora a can ba to wannan shine asalin wannan ka'ida to dan haka sai malamai suka fahimci a ashe ma iska a janna shi a wa iska a janna shi a kabar awani ko ki ba zai rumani shi zai ce to ashe idan mutum ya kashe magajinsa to ba zai gado ba ko mahaifinsu ne da ake cewa Allah ya yi jiwa din nan ga kudin ga kudin kuma ya kin suwa sai aka samu ɗaya daga cikin su ya doke shi ya kashe shi kaga ya daddauta abu gabanin zuwa in ya gyara shi akwai lokacin mutuwa zai mutu ne da ya bar shi lokacin ya cika in ya mutu zai gasu wannan abin da yake so ya gada amma yanzu tun da ya yi gaggauto da mutuwar tasa to kad ba a dirhu zirani ma shirmani ya koma da takewa ba zai saji ko bandala su dake uban nan sama ina ba ta gani ko kuma mutumin da kiwa bawansa wato mudabbari mudabbari ne yace ya kace an tukuru an tukuru ne in na mutuwa ne ka zama da wani kai ba zan ba ka bawa ba ka kace zai zama shi kayan gado in na mutu kai shi yake nan shi kuma ana ana ta kin mutuwa ta zama bauta ba daɗi kamar yadda ummu waraka ai haka bayan da suka marko sai ce musu irin wannan suka suka yi mata bakan maha suka shaƙe ta suka yi mata kanshin mutuwa kanshin mutuwa suka yi mata suka abin da fita sai farkon wani sai amma mai fara zafi da hukuncin kisa a kansu ba lokacin halifar kisa to sai da haka sannan ne sai aka gama a shi wani sai da shi aka wadawa ko jiwa biyu mani to yanzu wannan bayan da suka kashe wato sayyidinsu ko suka kashe sayyidinsu to yanzu yancin nan babu shi ai mutum da mutu kaza da ai yanzu ta mutu ko ya mutu to ba zama dalin ba sai da ne sai da shi istijabi shi kabar awani ina ba san gani ko ko mutum ya maka wasiya ce to ga gidansa tan fatsi ba da ba jika sai yace in na mutu ya samu wani ko dan dan uwansa yace to ga wani dan ya taso da baya kusan aure to wannan gidan da ya masa wasiya da shi na bashi wannan gidan tan fatsi da nake ciki na ba wani to duk da mutum kenan na sani to ana nan ana nan shi kuma ga aure ya mutu shi kuma ya ki mutuwa an sa rana bayan sallah ne ko za a yi auren sai da tashi da ko zai ma mutum mutu zai mutu kuwa sai masa kwantar kora sai kashe shi aka tabbatar da shi shine kashe shi to ba zan sun gida wasiya ta tashi ina ai gidan ya ce a ba shi mutum ba sai a dana shi a kabala da mutum a dana shi a kabala a wani utiba bi irman to waɗannan ka'ida ce wanda aka gina su ma masakin jewa kan jiki ma wanda za mu ji za mu za mu san amfani da kai da ji mun fara nisa a cikin karatun mu na usuli وإن أتى التحريم في نفس idan العمل wato haramci ya zo a zatin aiki au sharti ko kuma ya zo a sharatin sa وذو فساد to fa sun وخلل fasadi wannan aiki ma mutum ba ne wa halan ma mutum za mu fara wato barnani ma mutum barnani wato duk kuma wannan ka'idar tana bayyana cewa dukkanin hani ya kasu gida uku duk hani san da shari'u fi shari'a ce hani to hanin nan ina koma gida uku ne in ma hani ya koma cikin zatin amali shi zatin shi kansa aikin ko kuma ya koma cikin sharadinsa ko kuma ya koma cikin amurin harijin a wani al'amari wanda yake waje to idan ya koma cikin zatin aiki ko ya koma cikin sharadi to wannan aiki ba ta ce ne amma idan ya koma cikin wani al'amari wanda yake waje to wannan aiki ba zai ɓaci ba ina misali shine misalin mace ta yi azumi tana haila kaga wani ayan hana ko sai da haka hannun nan ina komawa zatin aikin da ta yi ai an hana ta wannan azumin shi aka hana da haka duk sanda ba su ke haila in ce azumi to azumin nan babu shi ba zo fasadin ba amma saboda tahrimin zai koma ne fi zatil amal ko fi dasul amal ina fata an gane ko kuma ya koma wa sharadin sharadin sallah a istiqbar da kibla ce a kaza da kibla kawai da ka zo sallah sai ka kalli kawai yamma abin wannan hanin da aka yi maka na cewa kar ka kalli wata jiha ba alkibla ba sai ya zama kayi ta wanda kallon alkiblan nan a sallah ne ne shi sharfi ne to kaga yanzu hanin nan ya koma waje sharfi da haka ya matsayin sallah ba su fasadin wa ba su fasadin wa alai da haka wannan sallah ma ba ce bashi ce sallah nan ta bashi babu ta kamar yanzu aka ne ranar idi ba a aka ranar idi sai kai aka ranar idi ya koma waje za su amal saboda haka aikin naka ba su fasadin wa amal to amma yanzu da mutum zai sallah ina sallah sai ya kasa yakan lissawa ya suna sallah kai kai na sai da ne na ba ta masu kidan ka kai kalla na sallah ta kai sai da ne saboda ba sharadi bane eh ba ai kuskure wa kibla ba kada kai kalli sama ba shi ne kuskure wa kibla ba inda ba irin hankali zai ba wanda ya ci ta bashi amma jumhur malamai ba shi ba saboda je wanda aike an hana mazalla ya hana ka daga kai kan ko amma kuma wannan wannan hanin bai koma wa zatul amali ba bai koma wa sharti ba bai koma sharti ba sai da haka ba zai da zai zama wato ya fata dinna ba kamar yanzu mutumin da yake sallah ne kaga yana sallah an hana mutum ya sallah ya sanya zobe na a wajen ko to kawai sai ka sa su da zira da annabi ka da sallah to wannan haɗin nan da aka maka abu ne wanda zai koma wa sallar ko kuma sharri ta sai kuma ba kaga shi da haka sallah ta yi ba za a ce ba zuka sa da mu'amala ba sallah ta yi annabi tunda zai koma wa wani abu da harfi ne ba za ta amal ba ba kuma sharri amal ba ina ba ta gane ko kuma idan mana cewa sai ka sa riga alhari da ke sallah ta haɗin nan da aka maka bai koma wa zafin amadu ba bai koma wa shirin amadu ba an dai hana ka ta rani da haka ka samu Allah amma kuma kusa da za a ce sallar ka bace ba sallar ka ta yi saboda ya koma wa amur ne khariji hadis salat ina ba ta gani ko to misalan irin waɗannan su ma a ainihin suna da yawa ko a ce mutum ya alura a bayan dinari kaga an hana yi yin amfani da shi sai alura a bayan dinari sai ya sallah ne to shikenan wannan abin da ya aikata haramu ne a makon da sallah ba ko kuma izo isa wuda kai da ya zo da kai kawai ɗan wayanka yana da kawai shike na dama da ke yaƙi akwai da aka kawai haka zai ce saka shi cikin aljihunsa aka yi da sallah ai sata haramun shi ko to kuma da shi yayin sata yana cikin sallah to amma wannan an ce kada ki sata to wannan sata da yi ta koma wa za su lamani ta koma shirin lamani to sallah ta yi ta tafi tana nan daban amma ba za a ɓata sallah da abin nan ba ko to ina fata an gane su ma da kan da yawa cikin wannan ومسرف مبين kaga wanda ya harkar da mai kasa ina mai cutar da shi ya fi wannan ba zai rauka ba bayan bayan bayan ije wasa إلا da shi الذي ya أحسن kasu da shi a cikin mafi kyau wani barawa ya taso a kowace fashi kuna ta kokawa kuna ta kokawa kaga nema yake ya kashe ka amma kuma kai kuma duk kokarin ka a tifa abin da shi ya san so kake ka dan kauce ka dan matsa shi ko ka samu ka gudu ko kuma ka dan sumar da shi sai ka kama ka samu sai ka kauce to sai haka ta ɗiwa karshe sai zaure haka kashe shi to ba wasu biya za ka biya ka kashe banza eh ido ka tsare kanka ne ka tsare eh, kai zai halaka sai kuma ka tsare shi amma ba sai aka yi ina kasuwa kan kashe shi ba a'a da yi da afhan bar afhan mataki mataki mataki to in abun ya ce ne har dai ibrahim zuwa kuma ita zuwa ga kisa to ba za a ce ka biya wata biya ta ba ko kuma abin nan maka wani ba wani abin zai وأن تفيد الكل في العموم wa an kaga an tufidul kullu tana fa'idantar da wato ainihin kullu il umumi a cikin wato ainihin wato umumi wajen gamewa kamar inda kullu take fa'idantar da gamewa to haka ma an take fa'idantar da gamewa yanzu ga nace kullu rajulin wai da fita da nan gurin a cikin wannan magana duk wani namiji da yake nan ai ya shiga cikin nan magana ta ko kullu bi da asin ko yawa to kaga idan kullu ai tana tana farin da ko ko ko to sai mu je wala ta kusu da mu kullu kulliya da kuma kullu kullun jilliya ba sai mu je shi wallahi sai ga mai ta sunna kamar yanzu mu tsaya iya kullu mu kawai kullu dai da mali a kullu arabiya an ce kullu gari kullu kawai ko kowa da kowa to ita ma an haka take fa'idantar da ma'anar kullu wajen inda kullu take gani kowa to alma tana fa'idantarwa للجمع a wajen jami'i والإفراد ai mu za ce innamal a'malu kaga al'amalu ai dai amalin ko to ga al'amsa dukkanin wani aiki ko wanne iri ne karami ne babba ne matsakaici ne ko ba wani aiki da ya tsani na ba ta gani yanzu shigar an illanta ba da duk wani aiki ba ba wani aiki da zai na ba ta gani ku kiyaye wani kaida za su mana amfani sosai ranar ce za mu fara gaban lissafin Allah ya yi za mu ci wasu kawai mu shiga sullamu insha Allah والإفراد wato kaga a jam'i kenan innamal a'mal ko ko innamal mushrikuna duk wani mushriki kowane ne shi ba ku yadda duk wani mushriki ne ji sun kaga ce a ai ban da yasira da yasu a a kowane ma in dai mushriki sun nasa an dinnan in innama al mushrikuna an dinnan ya shiga da shi ina fata an fahimta ko to duk irin wannan yana daga cikin ko kudin Allah ba innal muslimina wal muslimati innal muslimina duk wani musulmi ya shiga duk wani mutum ya shiga hurmat alaikum almaitatu duk wani mushi waddamu duk wani jini ma ya shiga yasa hadisi ya zo ya ce un da islamai ta ya tafsiri ya ce to a cikin fa duk wani mushe da aka rubuta to fa sai ya to mushe biyu sai kuma jillai guda biyu amma in ba wannan da hadisi to ga to ba ai ne ba ta yi tafsirin sa ba to duk wani mushe kowanne ne ya shiga nan duk wani jini kowanne ne ya shiga nan saboda a wato fidul umuma shi ne fijami a jami kamar wannan idan ya shirin faɗa wani ifradi ko kuma a ifradi kamar idan ma al wata ke istijirakiya ko al jinsiya ne ba mace su ina malaman na hawa nan ko in ɗarfi nan akwai al istijirakiya akwai al jinsiya ne ba mace su Hmm? ita al istijirakiya wato kullu lafazin kullu yana iya kyautata ya sauka a bayan a bayanta za ka iya sa kullu ko ma'ana ba ta bashi ba ko kamar fadin Allah inna al-insana yafi khusri inna al-insana kaga an sa al to wannan an din wato istigrafiya ce saboda kullu za ta iya sauka inna kullu al-insana da fi khusri duk wani mutum yana cikin harata in dai ba waɗanda aka gani ba illan da zina amin in ba su ba in dai waɗanda ba kowa ya mai shiga kaga kullu za su iya sauka ne kuma daidai a gurin innal insana kulika halu'a inda kullal insani kulika halu'a kullu za su sauka mace daidai a gurin dai irin waɗannan ko eh ga tsara da kama na innal insana da rabbi lakan inda kullal insani da rabbi lakan har kullu za su sauka amma ita ko an jinsiya kullu ba za su sauka mace ba ita sauka sai ta ɓaci ko arrajulu akwai zai da mara namiji ya fi mace to abin da ake nufi jinsin namiji ya fi jinsin mace ba wai inda kullar rajuli abu da nufin kullar da mar'ashi ba yanzu duk tare namu wa'i kamar ibn aisha a kullum suna so kaɓar nashi kenan a zuwa to wanda ce aljinsiya ake karanta ko a halakar nasa dara a halakar nasa dara sun wadda na ni fuskoki da bandaloli su suka halaka da mutane sai ba ba fuska a jiwon kawai ce ba fuska jinsin dai wannan kuɗi kawai ko to wannan kan tashi da to kuma wata iri da aljinsiya da aljinsiya to ita dai an dinnan dai baki daya a cikin zama a zo amma a rabi ko a jinki to wannan dai suna fa'idantar da ya su ainihin suna fa'idantar da umumi kan alimi kamar al'alimu sunan Allah ko masani ne cikakken sani wanda ya san dukkanin komai la ya ba Allah ya ba san abu da Allah ya san komai to dukkanin al-asim asma'ul lahi tufidul umuma in an ce alhayyu mai rayuwa rayuwa cikakkiya cikakkiyar rayuwa in an ce wato ainihin Allah alkayyu ne shine mai tsayawa da al'amarin bayan ta tsayuwa cikakkiyar tsayawa ina fata gani in an ce masani ne to masani da ilimin sa ya rasu duka komai in an ce ar-rahmanu ne to wanda rahmar ta rasu dukkanin komai komai da komai yana cikin wannan guda haka duk an a cikin sunayen Allah su fi umuma ita ba rike wannan wannan kira su fi siyakin dafayi haka nan na kira a cikin siyakin dafayi duk inda da kira ta zo an san je na kira ne ko to duk inda da kira ta zo a cikin tsarin zance wanda korewa aka yi to ita ma su fi umuma tana fa'idantar da umumi ka ce la haula wa la quwwata babu wata dabara kowace iri babu wani ƙarfi ga wata halitta kowane irin ƙarfi ne illa lillahi sai ga Allah an kore duk wani ƙarfi duk wata dabara ba wata dabara da ba kore ta nan ba la ilaha duk wani abun bauta babu shi duk wani abu da za a bauta ba wanda da yake cancanta a bauta masa to babu shi kuɗin da ruwa ya Allah ko guda ɗaya ba za ka samu na mutum kaga na kira ce a yana yi siyakin da fi domin ko ya ko aka ce babu in ana ce babu shi ne ko ba la haula babu duk inda ta zo ka ce la rajula fil baiti babu wani namiji a gidan ko da yaro ne ba la rajula fil baiti wannan gidan babu wani namiji ko yaro ne ba za su kama domin ba ki da ta kore wato ainihin jinsi na wannan namiji To bil umuma tana fa'idan tana ba da umumi ita ma aw siyaki ko kuma ta zama a cikin siyakin nahayi hani a siyakin nahayi la tudu ma'allahi ilahan kaga na kira ne ko akara kar ka bauta wa ilahan wani abin bauta kowanne iri ne rana ce wata ne sama ne ƙasa ce tattabara ce duk ko dutse ne kar ka bauta wa koma ne ne ne shi ilahan duk wani abu da za a wuta wata in ba a ba kar ka bauta masa. kaga ai hani ne ko la kar kai kaga hani ne ko ko wa annal masajida lillahi fala tuqu kaga la kar ka yadda ka bauta wa ahadan kaga da kira ahadan kowane ne shi kar ka ce ka bauta wa sama Allah ya da Allah idan shi haƙi Allah ba san gani to wannan shine da kira da rayuwar da kira kina yakin na bai a wancan jisi yakin na bai wani kuma na kira jisi yakin na hai duk inda aka samu na kira jisi yakin na hai to fifar umuma ko aka samu na kira jisi yakin na bai to fifar umuma
kaza kaman ma tufina kaza ka man kaza ka man haka nan ita ma man ita ma ta fidil umuma wa man ya amali misqala zarratin duk wanda duk wanda kaga shi kowa ya shiga ba wanda ya fita. duk wanda ya aikata misqala zarratin khairan ya rabu in ji alkhairi ne zai gani yasa aka ce yara ma mukallafu ne da abin da yake ba wajibi ba haramun ba ko kadi kulli fasabi bil zarfi ko eh ko ko ko kadi kulli fasabi bil zarfi bigari ma wajibi wal muharram yaro mukallafi ne shi ma amma da abin da yake ba wajibi ba da kuma abin da yake ba haramun ba duk abin da yake ana nema mubahi ne Allah yana neman mu kaza da mu yi to yaro shi ma shi shi yasa kai ce yaro yana sallah ai kai masa umarni ga da yana shekara bakwai ai masa umarni da sallah in ya kai shekara goma har a dake shi ma to ya zai a dake shi akan abin da ba wajibi bane ai shekara goma har yanzu ba sai ba a'a ai ana yi masa yin sallah shi ma abin ne ba ne da Allah ya ce musu rata yaro shi ma ya shi amma abin da yake wa haramun ko wajibi shi ne abin da shi ne ba shi matsayin wannan mutum ne kawai shi zaka ga yaro idan ya aure to an kuma aure yana yaro auren da yayi auren da yayi ko da ya girma sai shi gaba da zaman su amma da zai kima ta kiyasa da su kuma saboda ne yana su kuma ka yana kashi haramun ne shi kuma abin da yake haramun baya kansa eh abin da yake haram kowa shi shi baya kansa amma abin da yake mubahi yana kansa ina ba ta hankali da ko to dan haka man ya abu kowa ma ya shiga kenan to shi ne gashin da yawa dai wa man kaza ko duk inda daga man dai man man man man malaka zara himin duk wanda ya mallaki dan uwan da zumunta ne manzo Allah ya yi man kawai kaga shi ba wanda zai fita kenan Mhm.
na ma tufidani ma ma haka nan ma ita ma to duk waɗannan tafida ne ma'an duk su din suna fa'idar duk su biyun suna fa'idantar da kullum umum dukkanin umum suna fa'idantar ba kuma ata kuma rasulu ma duk abin da manzon nan zo muku da shi ko ko wani irin abu ne in dai manzon nan suna fa'idantar da shi to ba wani abu da ya rage wanda za su ayi kamar dai kaza a karɓa kaza kuma a bari ma su bi da umuma ya ukhi ya ko hayya ya kai dan dan uwana karami dan asma'a Allah ka tsaya ka gane wannan karatu ka ji shi ka gane shi
wa mithluhu al-mufrad misalin ma dai misalin sai dai al-mufrad misalin misalin ma suna mufrad in ba da wani zamani za su gane ko kuma ne da ran ran ba ba shi ba ba shi ba ba shi to ne ba ku yayin da aka raba shi idan aka raba muzafi to shi ma yake da umuma ba fa har ma ya ba ku dan haka ku koma na hauka gano shi kunna me ma abin da ake raba din me mu ba mu ba mu ne ne sai da gara ce ma da kuma an baka arabi sai an koma shida dan haka ka fahimci ma yanzu akwai abin nan da ake rabawa din wani da rushi da Allah idan da kai shirya dan karatun na hauka su zama sun nasiri Allah sa kai ka gane dan cewa sirri yana cewa wa sayin ka za ka nahu wallu gatu ko wani min abwayi bulhuzun min abwayi lazim kutubi yake cewa haka nan wato an yi annahu wallu gatu fadli haka nan nahu da luga kana nasu ko min abwayi lazim kutubi kaje bakin malamai ka ci kusa a koya maka ba wai ka ce lissafi mai shi ka je ka yi ka tama mana nagari ba to lallai ka je ka san me ya mamu gafin din to ina maka addu'a da cewa Allah ya sa an gaje Allah ya tsare shiriya to Allah ya tsare mu wasu ya to da haka shi ma idan aka sami mafaradi ya zama an raba shi shi ma fi da ruma wa in ta uduni imatan lahi ni ta watu mafaradi ne Allahi amma nimar Allah in kuka ce za ku kirga ni'imomin Allah din nan da albayinsa to za ku yi girki da su ba to kaga cewa nimatan lahi din nan to in an ce ne masallaci komai ma ya shiga babu wani abu da yake ya fita a cikin ainihin masallaci Eh. Mm.
ولا تتم الحكم حتى تستمع to kuma ga shi na mai ma jin da barka da cikin zarar doka da ko ala abdihi abdu ko ai bura ne amma hi araba ko wanda ya sauka da shi a bisa bawa cikakken bawa wanda duk wani sifatin ubudiyya ya tara da ya umumunta ya haɗe ta sallallahu alaihi wasallam wani kuma wani mafaito ko ولا ba za a يتم cika hukumu hukunci الحكم ba ya cika حتى a تستمع ta tattali kulle shuru a ta tattali kulle shuru a ta tattali kulle shuru har sai dukkan shari'a ta cika wani mawani shi tattali wani mawani tattali kuma abubuwan da aka hana su kuma su zama wato ainihin sun ɗaukaka sun wato sun ɗaukaku babu su sun koyi kenan to sannan ne hukunci wato ainihin ya zama ya cika duk abubuwan da ya zama cewa hukunci da ake so a samu to ba zai zama ya samu ba sai ya haɗe duk sharaɗansa in ya haɗa sharaɗansa har ila yau ba zai samu ba sai ya an wato wa abubuwan da za su hana shi sai ya zama sun kuru babu su sharaɗin sallah a yi alwala ko to sai kai alwalar ba ka shiga yi ba to kuma sai ka zo kai na tuna bayan da aka ka ga an samu sharaɗi amma kuma wa- mani na cewa ba a sallah bayan da asar yanzu ga shi da hukunci yanzu ba ka da sallah na ba ta gani saboda ka ga me an an samu sharadi amma kuma ga almawani ko ba ta ta ba ba ta dauka ba ba a an sani ta an gane wannan ko kuma misali a ce ciniki ah, ana ana sallar juma'a ah, ana ana hutuba ai an hana ko amma a matsayina na ni ba shi kai ba shi da zaɓi na kai ma da zaɓin ka siyan min da wannan motar taka ka siya na siya na yadda ka yadda ga kuɗi na ɗauka na biya ai an samu ciniki an samu da abubuwan da ake nema na sharafin ciniki amma kuma sai aka ce ai wannan dan da ake galiban can ma akan mun bari wata ba masallacin juma'a ne ma muka yi kus kus kus kus muka yi ciniki yanzu an samu me annabawa ne da haka sai a ce cinikin nan babu shi ya fashi duk da dai ga sharafai sun haɗu ko Ka- eh, amma sai ya fashi kamar yanzu zakka ce ba mun yi bayani ba sai ka fitar da zakkarka ga ta dukiyarka ce ta kai nisabi ga shekara cikakkiya ga kai ma wato ainihin duk abin da dai ake nema na sharaɗin zakka ya yi abin nan ka fitar da zakkar amma sai ka je ka samu wani muloniya sai ka ba shi to zakkar ta yi da me da me ai an samu sharaɗai ba ta cika shekara ta ce yau sai da ne al'uwa ne an samu mani shine ba a ba wa modaci to wannan modaci da ka bawa shi kenan wannan babu hukuncin da ka akan ka ya aka kai zakka ba an fahimci wannan to
ومن أتى بما عليه wa maka tari ma alim min amal wanda shi zo da abin da yake kansa na aiki a jinsa فاستحق haka a jinsa ya cancanci malu min amal abin da yake za su din na aiki eh wato aikin da aikin inda ya bada abin da yanda ya kamata an maki izini to shi kenan ya cancanci duk abin da aikin ya cancanta misalin misali mutum ya zo ya haka rijiya wato a wani guri sai wani mutum ya zo ya fada cikin ta ko ta dabba ta fada to sai a duba wannan aikin da izo shi haka rijiyar nan ya cancanci ya cancanci wannan aikin da yi ya fara ga eh dama mutane ne wanda ya ana kamfan ruwa kuma ana bukatar ruwa sai zo taimakon wani guri a ba ba- bakin a a gefe inda ya kamata sai ya haka rijiya don al'umma su amfana kuma wannan sosai ne Allah ya kawo kawo shi ya zo ɗaukar ruwan ne ko wani waye ne ya fada to shi kenan babu zamana yanzu a kansa eh tun da abin da ya cancanta ya abin da ya yi daidai a shari'a to ba za a kawo kuma da mara ba domin ya cancanci wannan abin da ya aikata din tunda ya zo da abin da ya cancanta ne shi ma amma da zai zo ya haɗa a inda bai dace ba sai wani ya zo ya abin ya zo da wani abu wanda bai cancanci abin da irin nan to da shari'a ya saba da abin da aka masa izini don ba ce ka zo ka yi a inda za ka cutar da bayan Allah to yanzu idan wani ya faɗa to sai ya yi ainihin sai ya ranka sai da ka sai ya ce to sai ya ji yaron nan ba ma na ɗin tasa نعم to shi ne shi ne shi ne shi ne ma'anar a wanda ya zo da wanda ya kasa aiki da ya kama da nuna masu ne نعم وكل حكم دائم wa kullu hukumin da'irin ma illati duk hukunci mai jujjuyawa ne mai jewayawa ne tare da dalilin da isa aka shar'antar da wannan hukunci ne wani yallaci قد ita أوجب illa din abin da kira illa shine sababin wani yallaci kada auda bane shir'a da shir'iyyati ita ce wadda ta wajabta da shari'ayyantar da wannan hukunci duk wani hukunci da ka gani a shari'a to akwai sababi akwai dalilin da isa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'antar da wannan abu imma ya zama illar ta zama ma'aluma ce wa in ma ta zama garin ma'aluma akwai wanda muka santa akwai wanda muka santa ba wanda muka sani da muka yawa wasu mun san su wasu kuma Allah subhanahu wataala ya koya wanda muka san wannan ba hikimar Allah wajen koya wannan shine dan wato wato Allah ya ga cewa ko da ba mu san hikimar da Allah yake bi kaza ba za mu yi ko ko ba za mu yi ba dan abin ba cewa da yake zan san zuciya wanda kuma shi a Allah yake rubuta in Allah yake ayi shi kenan kawai to shi sa akwai hikimar da aka sani akwai wanda ba sani ba akwai sababin da aka sani sababin da yasa Allah ya shar'anta kaza shine abu kaza kaza kuma ba a sani ba dan haka illa kuma akwai mansusiya wanda Allah ya nassanta ta kuma Allah ya nassanta ta a hadisi akwai kuma take ba a nassanta ta ba to dukkanin su dai da wanda aka nassanta da wanda ba a nassanta ba kamar yadda za mu zo za mu karanta a cikin babu kiyasi to dukkanin su wannan illa dai kowane hukunci yana da illa ta sa to malamai shine malaman usul da suke cewa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci yana jujjuyawa ne tare da illa ta samana tare da sababin sa wajen samuwa da wajen rasuwa in an samu wannan sababin to sai a ce hukunci ya samu in an rasa sababin sai a ce hukunci shi ma babu shi ina fata an gane نعم kamar yanzu misali cewa idan mutum ya yi tafiya ya zama tafiyar ta kai kasar ila zai wahala akwai halacci na ya yi mai ya ci abinci ko ko a a rada halin azumi akwai halacci na ci abinci to cin abincin nan a halin tafiya menene ya sababa me ya sababa shi me me me ya sababa a shi- a ci abinci ga baligi a halin tafiya a Ramadan wahala to kan ga shi wannan wahalar ita ce illa ta cin abinci ita ce sababi na cin abinci to a rukun ya turu ma illati wujudan da wahalar da haka daga an samu wannan wahalar kaga yana wahalar sai ka ci abinci wahalar kuma tana kariya ka zo gida ka dawo sai ka ce to yau tunda jiya da manzara daga Lagos yau ba zan yi azumi ba kuce nan ai ba zai yi ba saboda an rasa wannan sababin to yanzu kuma hukunci ya dawo azumi ana neman azumi a kanka a ina fata a gane a tattara haka ne yanzu misali a nan sallah sallama yana cewa laifin najin nani ko dole sani kada mutum biyu wato ainihin su munajati da juna babu na uku ba tare da uku ba muna mu uku ko sai ma duka muna rada ya da uku sabida me mun za su sama ki tafi da zai yi hakuri kaga a illa yi faɗa kenan ya yi sa ya rasu da gaisa an shar'anta cewa kar wasu mutum biyu su keɓe ana zaune a cikin tsagani da bar na uku kaga yanzu sai mu shigo idan aka rasa wannan illa ba ya zama ba zai bakanta masa ba yaya za a yi gina eh kamar yanzu a ce ƴaƴa ku bani ƴaƴa su guda biyu su suna son za su gani sai ga kawai sun yi kuskus suna kuskus zai da mu ai wata kila ma so suke saboda kada su ɗauka murya ko wani abu su yi wa baba ta shigo shi eh kada suna ta hira akan baba ya kan za su magana sai su dan yaka su dan yi rada shi murna ba dai to tun da wancan an ce garin nan an hana ne saboda zai sa sosuwar zuciya shi na uku to idan babu wannan kuma ba za a samu sosuwar zuciya ba yanzu ya halatta kenan sigara ya halatta mai gara wata ba ya halatta kenan domin a rufe turma ya fi wujudar ba a daban domin abin da za a samu na cewa za a samu sosuwar zuciya to yanzu a rasa babu shi ba shi ya halatta a yi gane a gane ko ko kuma zama cewa to ai cewa kai ai gane ko kamar kai rada da sosuwar kenan to shi ke da shi ni ba zan yi kuskuren ba ina zuwa to shi da ba bashi turanci sai kawai sai muka rika turanci kawai ai shi nake yi mun yi gane ne shi da bashi turanci sai kawai muka rika turanci wannan turancin shi da baya ji zai so ka zuciya ko da so ba zai so ta to kaga ashe haramun ne kenan duk da cewa ba ba gane ba ba rada muke ba saboda ne saboda illar da ta sa dama aka ce kada a kuskuren saboda sai ba ta zuciyar na uku ya dauka ko wani abu ma muke suna kansa to ai har yanzu da turanci da muke tunda baya fi ai zai zaci dai hakan dai za a samu ne illa dai da sa aka hana wancan hukunci kaga shi alhukumar girma ita ce ko turanci ne sai wace ba za a yi ba ba za a yi hana idan aka sai hana ce a laifin na ce ina ne kuma yanzu da karfi ai sai ake munajati mu kuma a fili ma muke ba gashi na ce zafa zamu ba sai mu ce alhukumu ya duru ma a illatihi wujudan wa adaman mutanen ne kawai da suke tafiya da masaki ba idan muka ga irin wannan ba zai ka samu wannan ai zun ai zun fahimci abin da wannan haka haka ka'idar da take suna da yin kalmomi da yawa a kan irin wannan kamar yanzu misali maza suna ce zai kuma shiribin hamra wanda sha giya ba zai sha ta lahira ba ya ce to ai sha aka ce ko to dan shori shuka shi sheka yake yi eh sheka yake yi shi ya sheka ne idan aka yanka lokacin man shiribin hamra za a ce ai ni ba na ciki ba sai ai wanda ya sheka ba sai mu ce a me isa aka haramta giya me illa al-iskar to iskarin nan akwai shi a nan sunan shiga da to ya haramta saboda ne alhukumu ya duru ma a illati illar da take cikin can jiya tana nan wujudan wa adama in an same ta sai a ba ta hukunci jiya in an rasa ta sai a ba ta sai a ba ta sai a rasa da hukunci amma da an ce ga wani abu nan wanda aka sha an sha wani lemo shi baya bugawa sai a ce to wannan lemon haramun ne ya ce daya yana bugawa ko ya bugawa baya bugawa to ai an rasa wannan illa iskari babu shi da haka ya halatta ran ce ne sai mu ce a hukumu ya duru ma idan ta yi wujudan wa adaman
وكل شرط لازم للعاقل dukkanin sharadin da kullu sharadin duk wani sharadi lazim lil aqil mai lazima ne ga wanda ya kulla sharadin idan aka yi aka yi fil baiti a cikin ciniki ne wanda shayi ko a cikin aure ko ko a cikin manufofi to wannan sharadin ya lazima illa shuruɗa Allah ta'ala sai dai sharadan da suke sun halatta abin da ubangiji ya haramta idan Allah ya haramta abu kuma sharadin ya zama ya halatta to wannan ne sharadin da ba zai inganta ba أو عكسه ko kuma aka san haka ta ta- ta haramta abin da Allah ya halatta ko kuma ta halatta abin da Allah ya haramta to wannan fa ba da tun waɗannan ba da tun ne su فاعلم ba alama ka san wannan domin shine manzo Allah ya ce annasu ala shurutihim illa shardan ahalla haraman aw haram halalan su mutane suna kan sharadar su sai sharadin da ya halatta haram ko kuma ya haramta halal wannan shine asalin ka'ida ne a cikin akadin nan na ciniki ne ko na aure ne ko kuma na wa- abin da ko ciniki ko aure ko bukatu na shari'a to waɗannan asali shi ne Allah ke cewa ya yi wanda su auku bil ukuli a cikin alfi wani kulli da zai yanzu ga duka misali a wajen ciniki da zan ɗauko bawa na in siyan maka shi in ce ga wannan bawan na siyan maka amma da sharadin wannan bawan ba za ka da shi ba za ka rike shi ka kiyaye shi ya zauna a gurinka shi kenan sai muka kulla shi akan wannan sharafin wannan sharafin ya halatta ta yi wannan bawa da mutum ne kirki ne salihin bawa Allah ne mutum ne na gari ba na son rabu da shi ma dai yau ce ta sa kai kuma daga mutum kirki ne na ga zai dace da hannunka to zan siyan ma da shi da wannan sharafi kai yadda da wannan sharafi to sai baka zauna kan wannan sharafi ka kullu bai lazim da ake ba za ka sai da shi ba ko kuka zo kace za ka sai fili na ni ga shi zan gida sai kace sai wa wannan filin da ni ba da cewa wani gida zan yi kace ni kuma masallaci yake son zan yi nace da sharadin masallacin zaka yi masallacin zaka yi to fa na sai ma amma ba sharadin ka masallaci ina ganin an fara fitar da dakuna wallahi ban siya ba ni zaka bani to wannan sharadi lazimin ne lil akili wannan sharadi yayi ga ainihin duk wanda ya kulla ta ko ko kuma matar ka ce ita ma misali ah, wato ta ce maka ko ka kulla aure da ita daga kuma ko ka tana son zaka kara aure kuma dai don wani abu shiga ta ce ka ga wani ba dai kullum rigima da nake samu wani akan dai nashi kuɗin ce wani kuɗin bai to ni na ɗauke maka zan rike ce na ko kullum wannan sharadi haka wannan shi ke nan lazimi ne shi ke ce ko kuma za ta aure ka shi ke nan to wane ya za a yi shi ke nan to amma fa da sharadin ba za ka yi min kishiya ba ya ba shi kishiya ba gane ta yi kayi ta yi abu na gina masu kawo wani bangare na sadaki nasu da baka sai to kaga ba a nawa za ka ba da shi ai miliyan ɗaya shi to to ɗauki dubu ɗari biyar ya rika kara kai aikar sai abin da ba ta yi shafin ba su miki shi ba sai ba san wani shafin da shi ya sai ya cika izin da kuma ya fara kasa me za ka yi ci a aure zai ci to ban dubu biyar sai ya wani shafin kuma eh to shi ma dai irin waɗannan wajibi ne ya zama a an cika shi to sai dai shafin da ya halatta haram ko kuma ya haramta haram kamar misali ce to na sai maka yau da ku yankartawa eh na sai maka da ita amma da sharadin ka ba da kudin yanzu an gama shi zaka ce zaka ce to amma ba za ka ba mai shekara a wani nuna ina kusan da tukunna eh na sai maka amma kuma yanzu ka ta zaka ce to amma kuma a waje za su zauna wanda ba kusan da wanda ya rasa a shari'a an yi rasa ba ku yanka da ba ta kaba ba hawa ba ma ta kaba ga aure ta ai yin kuma mutum ba ba za a gani ka ko da kuma da aure dan ta'adda ke na yi kira ka wajen Allah dan ta'adda ne kira ka wannan babu shi a shari'a kowace na cikin maka taɓa wannan nawa amma kuma alwala ku ji wani cin nawa ne irin yadda aka bari na ko sai ce to za to za mu sayar miki amma kuma mu ne wani zanta za su ce da yake sharar da wani ci a ta wani sharadi in dai ya saba wa littafin Allah ya halatta abin da Allah ya haramta ko ya haramta ya halatta ya haramta abin da Allah ya halatta to wannan babu shi to ba ta ce ya ce da sharadin ba ta ce